الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na uku ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqhil malikiyya littafi ne sharhi ga babban littafin nan na abul hasan ash-shadhili rahimahullahu ta'ala wato al-muqaddimatul izziya wannan kuma shine darasi na 107 a cikin wannan littafi mai albarka mun shiga cikin sabon babi a cikin wannan littafi inda muka shiga babi na takwas wanda shi kansa wannan littafi kaga ya fara nisa domin babi goma sha ɗaya ne a ciki mun shiga cikin babi na takwas wanda babi ne da ya tattaro bayani akan matsalolin ainihin wato aure da kuma abin da ya shafi saki Allah ya kiyaye to malam da farko ya yi mana ta'arifin aure a larabci da kuma ta'arifin aure a wato mahanga ta musulunci inda malam yake cewa a larabci da aka ce an nikahu ana nufin dukhulu shay'i fi shay ma'ana shigar wani abu cikin wani abu shi ake nufi da an nikahu da larabci a shari'ance kuma aka ce an nikahu wato shine a wato aqadun ko kuma haƙiƙatun fil aqadi majazun fil wada'i ko da yake wannan ɗaya ne daga cikin akawal akwai malaman da suka tafi akan cewa wato shi aure a shari'ance haƙiƙatun fil wada'i majazun wato majazun fil aqadi wasu kuma suka ce a duk zai iya kunsar guda biyu din an gane ko kamar yadda duk bayani ya gabata satin da ya gabata sannan muka shiga tattaunawa game da hukuncin aure wato a wajen malamai shin aure wajibi ne ko mustahabbi ne ko makaruhi ne ko haramun ne to sai aka ce ya danganta ainihin wato wasu malaman sun tafi akan cewa wato aure mustahabbi ne kamar imam malik yana ganin cewa aure mustahabbu to wannan kusan ƙaulin da muka karanta akwai ƙauli guda uku ƙaulin farko ƙaulin da aka ce aure mustahabbi ne wanda wannan shine ra'ayin al'a'immatul arba'a alfuqaha sannan akwai ƙauli na biyu inda aka ce aure wajibi ne ga wanda yake da iko yayi koda sau ɗaya ne a rayuwarsa wannan shine mazhabin zahiriya kuma shine abin da aka ruwaito daga Imam Ahmad da kuma Abi Awana al-Isfirayini da wasu daga cikin magabata sannan kauli na uku sune wanda suka ce a ya danganta ba za a ce wajibi bane mutlaqan ba za a ce kuma mustahabbi bane mutlaqan yana iya zama wajibi akan wani ya zama mustahabbi akan wani inda yake zama wajibi a haƙƙin wanda yake yana son auren sosai kuma yana da sha'awa sosai wato ta saduwa sannan yana tsoron fadawa cikin zina kuma yana da abin yi wannan wajibi ne aure sannan wanda kuma ya amanul fahisha ala nafsihi yana son auren amma kuma ba wani so bane wanda zai jefa yi cikin wani hali in bai yi ba ma'ana ko bai yi shi ba zai fada zina ba yana, yana ganin yana da aminci na fadawa alfasha ko da bai yi ba to wannan shi aure a wajensa mustahabbi ne ko kuma wanda yake makaruhi ne ya aure shine wanda kwata-kwata ba shi da sha'awar auren tare da kuma tsoron ma in yi auren zai iya cutar da matarsa ta hanyar hana ta haƙoƙinta akwai kuma wanda aure yake zama masa haramun wanda ba ma shi da ikon yin saduwar auren ba ma shi da lafiya kwata-kwata ko kuma ba shi da sana'a ma ba zai iya rike mata ba ba zai iya ci da ita ba to wannan kaga shi aure a wajensa wato haramun ne haka dai malamai suka ci gaba da wannan tattaunawa wanda wa hadha alqawl huwa almashhur inda almalikiyya wa qala bihi ba'd ash-shafi'iyya wal hanabila wala shakka annan nikaha min sunanil mursalin a ƙarshe mala yace ko shakka babu aure sunna ce daga sunnonin manzannin Allah wala yargabu anhu illa mahrumun babu wanda zai ce ba zai aure ba ko baya son aure illa mahrumun sai wanda aka haramta masa koyi da sunnar annabawa aka haramta masa alheri mai tarin yawa to sannan malam ya kawo mana wasu daga cikin hikimomin shar'anta shi aure din inda malam ya kawo abubuwa wajen guda biyar wanda duk suna daga cikin hikimomi ba su kaɗai ba ne amma suna da yawa amma waɗannan ya kawo kaɗan daga cikin hikimomin aure a musulunci sannan sai muka shiga cikin rukunan aure inda malam ya ce aure yana da rukunai guda hudu na farko akwai wali aure baya ɗauruwa babu wali to wannan rukunan su ne kuma ake cewa sharuɗan aure wanda aure baya yiwuwa sai da su to shi wali shine wanda yake jibintar ɗaura aure ga mace wanda su kuma waliyan nan hawa hawa ne wasu sun fi wasu kusanci wajen su ɗaura mace aure duk da shi ma akwai saɓanin malamai game da waye ya fi cancanta ya ɗaura mace aure wasu suka ce iyaye da kakanni wasu kuma suka ce 'ya'ya da jikoki su ake gabatarwa kafin ainihin wato kafin a sa iyaye da ainihin wato kakanni to wannan dai shi ma mun tattauna game da wannan matsala wanda dai ƙarshe uba gaskiya shine mafi kusanci da yarsa fiye da waninsa kuma sai ya fi kwaɗayin kiyaye maslaha ta fiye da waninsa kuma shi ya fi tausayi da kuma tausasawa a kanta to wanda kuma ke biye da shi shine kaka wallahu ta'ala alam kamar shine inda muka tsaya ko قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد دل الكتاب الكريم وقد دل الكتاب الكريم والسنة النبوية على اعتبار الولي في النكاه حيث أضافت أمر التزويج والإنكاه إلى الرجال دون النساء وقد دل الكتاب الكريم القرآن ميجر ما ينوني والسنة النبوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ala atibaril wali akan la'akari da shi wali fin nikahi a aure haithu adafat amra tazwiji inda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta jingina al'amarin aurarwa wal inkahi wato aure wa tazwij wato wal inkahi da aurarwa ila rijal zuwa ga maza dunan nisa'i banda mata ma'ana dalilai na alkur'ani da dalilai na sunna sun nuna cewa wali namiji ne yake zama wali ba mace ba an danganta al'amarin aurar da mace zuwa ga wali namiji ba wali ya mace ba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ankihul ayama minkum ku aurar da marasa auren cikin ku was-salihina da nagartattu min ibadikum daga bayinku wa ima'ikum da kuma kuyanginku kaga nan Allah ta'ala ce wa ankihul ayama kaga da maza ake ku aurar da al'ayama gwagware marasa aure minkum daga cikinku wasalihina min ibadikum wa imaikum ku kuma aurar da nagartattu salihai daga cikin bayinku maza da kuma kuyanginku mata suratul nur aya ta 32 wa qala subhanahu wa ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikina kada ku aura wa mushrikai hatta wato mushrikai hatta yuminu har sai sun yi imani Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikina kada kuna da ‘ya'ya ku aura wa mushrikai har sai sun yi imani, ma ƙaulihi tare da faɗinsa ƙabala zalika kafin haka, wala tankihul mushrikati hatta yi uminna, wala tankihul mushrikati kar ku aure ainihin wato almushrikati mushrikai hatta yi uminna har sai sun yi imani. Fadalla ala annar rajula wannan aya sai ta nuna ashe shi namiji ya tazawwaju bi nafsihi shine wanda yake yin aure da kansa wal ammal mar'atu amma ita mace fayuzawwijaha ar-rajulu namiji ne ke aurar da ita allazi lahu wilayatun alaiha wanda yake da walitta walittaka wato yake da walicci akanta to kaga wannan sai aka ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min an gane ko kar ku aure kai kai kai zaka je ka aura da aka kawai al'ada ce wani lokaci sai ka tura wasu wakilai su karɓar ma amma wannan ba in ka je ka karɓa da kanka kawai sai dai a ce abu ne da ya saba da al'adar da ta gudana ana yi amma babu wani abu dan mutum an je ina ango ya ce gashi a gane ko amma saboda ya shahara ma yanzu angon sai ya zuke turo manya to shi yasa sai a ce ina wakilan ango da an tashi sai ka dinga jin ana ina wakilan ango an gane ko to da ango zai zai matso ya ce a shine ya zo da kansa ya karba babu wani matsala sai a hada shi da waliyin amarya sai su siga ya bada sadaki ya karba ko to wannan ana nuna mana wannan aya tana nuna mana cewa shi namiji shine yake nema kansa aure ita kuma mace dole waliyi ne zai aurar da ita wa ishturida li sihhati nikahil ama an sharɗanta game da ingancin auren baiwa izin waliyaha izinin mai ita waliyinta faƙala azza min ƙa'il Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fanki hunna ku aure su su bayi ku yangi kenan bi izini ahalihinna da izinin waliyansu wato shugabanninsu ko iyayen gidansu shine bi izini ahalihinna kaga wannan yana nuna cewa ko da baiwa ma to za a iya aurenta amma da izinin mai ita suratul nisa'i aya ta 25 wa zakara azza wa jalla qawla shaykh kabir ubangiji mai girma da daukaka ya ambaci maganar dattijan nan li Musa alaihi salam da yace wa annabi Musa alaihi salam qala inni uridu an unki haka ihdabna tayyahatayn ala an tajurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan famin indik wama uridu ana shuka alaik satajiduni insha Allahu minas salihin ko to kaga anan sai Allah ta'ala ce qala sai wannan dattijo ya ce wa annabi Musa inni uridu an unki haka ihdabna tayyahatain ni hakika ina so na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu wannan kaga duk malai yana kawo maka hujjojin cewa fa ita mace dole sai wali ya aurar da ita kaga anan annabi Musa bai auri wannan ɗaya daga cikin matar ‘ya'yan wannan dattijo ba ba wato a karan kanta dole sai da mahaifinta ya aurar da ita ga annabi Musa alaihi salam suratul qasas aya ta 221 wa nahallahu al-awliya Allah madaukakin sarki kuma ya hana waliyai an adlin nisa'i game da kare mata bi man'ihinna an anil audati wato ta hanyar hana su komawa ila azwajihinna zuwa ga mazajensu ba da dalaki bayan saki ya faru ma'ana mutum ne ya saki matarsa kuma daga baya sai tana sai suka daidaita kansu za su koma to sai Allah madaukakin sarki ya ja kunnuwan iyaye maza cewa kada su hana ƴaƴansu mata su koma gidajen mazajensu da suka sake su idza taradaya in sun fahimci juna sun yarda da junansu wata salaha kuma sun daidaita kansu to kar kuma uba ya ce wallahi ba za ta koma ba ko uwa ta ce ta riga ta rantse wannan auren ba za a koma ba a'a Allah ta'ala ya yi jan hankali zuwa za ma mu ji dalilin saukar wannan aya Allah ya hana iyaye aure dama ba a so ya mutu tsotsayi sai yasa ya mutu bayan ya mutu kuma sai aka gano kusakurai su ma'auratan a tsakankanin su kuma suka shirya kansu suka ce za su dawo ai dama haka ake so ina fata an gane fa qala subhanahu wa ta'ala wa idza tallaqtumun nisaa Allah ta'ala yace idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna suka gama iddasu fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna ku iyayensu waliyansu to kada ku hana su su auri mazajen nan nasu da suka rabu da su idza taradaw bainahum idan sun shirya kansu sun yarda da junansu bil ma'rufi da kyautatawa wa hadha asrahu dalilin wannan shine dalili mafi fitowa fili ala atibaril wali akan la'akari da wali wa illa in ba haka ba lama kana linahihi anil adli ayi ma'ana to da ashe ba shi da wata ma'ana game da cewa kada ya hana yarsa ta koma gidan miji ashe yana da rawar da yake taka shine yake daura auren ta koma to kar ya ce ba zai daurawa ba za ta koma ba kaga wannan aya gudan dalili ce da ta fi fito da matsalar cewa mace ba ta aurar da kanta sai dai waliyinta ya aurar da ita mafhum yadullu alaihi sababu nuzulil aya dalilin saukar wannan aya shi ma yana nuni akan haka kama rawahu al-bukhari kama yanda imam al-bukhari ya ruwaito fi sahih a cikin sahihin littafin sa an an ma'aqil bin yasar daga ma'aqil bin yasar radiyallahu anhu kale yace tazawwajtu ukhtan li na aurar da wata ‘yar uwata ko ka ce kanwa ya aurar da wata kanwarsa min wato min rajulin tazawwajtu ukhtan li min rajulin tazawwajtu to zawwajtu ko to ta nake karawa jazakumullahu khairan yace zawwajtu ukhtan li min rajulin ko na aurar da wata ‘yar uwata ga wani mutum, faɗan laƙaha sai ya sake ta, hatta idan ƙazar iddataha, hatta idan ƙazar iddatuha har sai da iddata ta ƙare, ja'a sai kuma ya dawo, ya ɗubuha yana neman aurenta kuma. Faƙultu lahu sai na ce masa, zawajtuka wa afrashtuka wa akramtuka fadallaqtaha na mutunta ka na girmama ka na karrama ka na auren maka da yar uwata haka kawai kaje ka sake ta thumma ji'ita takhdubuha sannan kuma yanzu ka zo ka ce kana sake neman aurenta la wallahi ba za ta sabu ba wallahi karamcin da ne maka ka watsa mun kasa ido shikenan la ta'udu ilayka abada wannan ba za ta sake dawowa karkashin aurenka ba har abada wa kana rajulan la ba'sa bihi sannan shi wannan wanda ya sakin kuma mutumin kirki ne babu laifi game da shi an gane ko wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi sannan kuma ita matar ita ma mata tana so ta koma ɗakin mijinta inda ake ta samun artabu kenan ko a yanzu an gane ko su jone su ta wayar su da free call din su kuma kuna nan kuna ta kumfar baki ba za ta koma ba na ba ta gane ana samun irin wannan a gani in ma an ce ba za ta fita ba ko in yi zo sallama ba za ta fito ba ba dai akwai waya ba kuma ga gidan shedan ba kyaure an fahimta to sai ga kuma an zo ana ta yin wasu hulɗoɗin da gara ma a bari sa koma ɗin an gane ko dama ba a so a rabu tsotsai yasa aka rabu to bayan an rabu kuma aka gane kuskure ko shi ya gane nasa ko ta gane nata kuma suka shirya kansu suka ce za su dawo su ci gaba daga inda aka tsaya to ai kun abun farin cikin ku ne abun murna ku ne sai ku sake hada su su ci gaba da wannan rayuwa din da haka yake cewa ita ma tana son ta koma gidan mijinta fa anzalallahu azil hazil aya to shine sai Allah ya saukar da wannan aya fala ta'dhuluhunna kar ku hana su komawa dakunan su fa qultu ma'aƙil bin yasar ya ce sai na ce al'ana af'alu ya rasulallah to kaji bambancin sahabbai da mu kenan yanzu nan za a yi haka ya ma'aikin Allah ƙala ya ce fazawwajtu ha iyahu sai na kuma aura masa ita su ba sa tsallake nasi amma wani wasu iyayen za ga an shigo da kai ma ka je kai ta faman jawo ayoyi da hadisi ta ce malam wallahi ba za a koma ba sai ka gama ayoyin ka gama nasiha ta ce akwai wadda muka taɓa zuwa ta ce to ni da ba ruwana in za ta koma ga ta nan uwa ta ce ba ruwanta kaga ai da matsala ta ce ni ba abin da ya shafi na cire hannuna in za ta koma ta koma to kuma hannun nata ake so ta sa ita kuma ta ce ta cire la fata an gane to wayannan da za ka ga ana samun irin wannan mas'alolin wani lokaci sai a yi kikikaka to kaga idan ma miji bai bari aka gama idda ba ya ma ya ma fi kowa karfi a lokacin in kaga ana irin wannan to idda ta kare babu makawa dole sai an sake dawowa an kuma nema an yadda waliyai sun sa sun yadda an daura an sake sabon daurin aure amma in tana idda ma ya Allah ta'ala ce ya wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha an gane ku na kawai in yi waya ya gaida abbanta ina gajiya ma to mun dai dan abun nan da- da iyali na na mai da ita shikenan shi kuma uban sai ya ce to Allah ya sa albarka eh, Allah ya kiyaye gaba haka ya kamata ita ma uwar in an gaya mana ta ce to to Allah ya sa hakan shi ya fa alkhairi haka ake so an gane ku mm. wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 5130 wa thammata ahadithun akwai hadisai da dama wa atharun da maganganun sahabbai tadullu ala atibaril wali duk da suke nuni akan la'akari da waliyi wa ishtiradihi da kuma sharɗanta waliyi fin nikahi a aure dole sai an sami wali min ha daga cikin hadisan hadisu abi musa radiyallahu an akwai hadisin abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da wali wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na 394 imam abu dawud hadisi na 2085 imam tirmidhi hadisi na 1101 ibn majah hadisi na 1879 ka kuma duba takharijin wannan hadisin a cikin irwaul galil wato hadisi mai lamba ta 1839 حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث نبي شين حديث أور مؤمني عائشة الله كارا متهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها ko muwaliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun thalathan walaha maharuha bima asaba minha fa in ishtajaru fa inna sultana waliyyu man la waliyya la annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyu mamra'atin naka duk matar da ta yi aure bi gairi izni mawaliha ba tare da izinin waliyanta ba fa nikahuha batilun auranta bai yi ba fa nikahuha batilun auranta ya ɓaci auranta ya ɓaci inji annabi salatan hasa uku wala ha maharuha to an riga an yi auren sai daga baya aka farga cewa fa an yi auren nan ne ba wali to yanzu aure kam ya mutu za a kashe shi aure za a bata shi sannan wala ha maharuha ta ci sadakinta bima asaba min hasabi da saduwa da ita da yayi fa in ishtajaru idan waliyai suka yi wato suka suka samu suka suka yi jayayya tana da waliyan da yawa wanda za su daura mata aure wane yace shi zai daura wane yace wallahi shi zai daura mata wane shi ma yace wallahi shi zai daura sai aka samu ja'in ja tsakanin waliyanta to shi kenan mai unguwa sai ya raba rigima in an zo an gaya mai unguwa ko mai gari ko kuma hakimi ko kuma liman to shi kenan fa inna sultana waliyu man la waliya la to shi sultan mai unguwa ko hakimi ko dagaci ko sarki ko ainihin wato liman shine waliyin wanda ba shi da waliyi domin ba zai yi ba a ce to kowa tun da ya, ya ja tinga kawai ta je ta aurar da kanta kowa ya auren ba wali a'a dole a samu wali to shi in akwai shugaba sai ya raba rigima sai ya ce to shi zai zama waliyinta haka duk wanda aka wayi gari ba ta da waliyin da zai daura mata aure to mai unguwa shine waliyinta sai sai mai unguwa ya wato ya, ya, ya daura mata aure domin annabi ya ce in babu wali to fa sultanu waliyu man la waliyana wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na shida shafi na 156 imam ko hadisi na 156 imam abu dawud hadisi na 2083 imam tirmidhi hadisi na 1101 da ɗaya ibn majah hadisi na 1879 sannan a sheik al-nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin al'irwa hadisi mai lamba ta 1840 ولهذه الأدلة سبيل ودنن دليلا وغيرها دوننسو ذهب جمهور المسلمين ما في يوان ما لم مسلم سكت في إلى أن المرأة أكن شوى إتمت لا يحل لها bai halatta gare ta an tankiha an tunkiha nafsa an tankiha nafsa wato ta aurar da kanta ma'ana baya halatta an tunkiha nafsaha ta aurar da kanta wala yasihu min hadhalika kuma in an tayi hakan ma to aurenta baya inganta bal yushtaradu lahal waliyu bal sharadi ne mace sai tana da waliyi in za a daura mata aure fa in lam yujad idan ba a samu waliyi ba fasultanu waliyu man la waliya la mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko kuma ka ce liman shine waliyin wanda ba shi da wali wanda wanda, wanda ba ta da wali to waɗannan shugabannin sai wani daga cikin su sai zama waliyinta وقد نقل ابن المنذر رحمه الله اجماع الصحابه على هذا ibn al-munzir ya ruwaito ijma'in sahabbai akan haka cewa lalle mace ba ta aurar da kanta sai da wali lakin shadda al-imamu abu imam abu hanifa rahimahullahu wa ashabu sai dai al-imam abu hanifa da shi da almajiransa su kam sun ratse hanya faqalu suka ce innal mar'atal hurratal aqila yajuzu laha an tazawwaja nafsaha imamu abu hanifa ya ce in dai mace ya ce ba baiwa ba an gane ko mai hankali ce ba wato wannan mai rangwamin hankali ko mai taɓin hankali to idan ta zama to wato mace mai hankali ce ya ce ba baiwa ba imamu abu hanifa da shi da almajiransa suka ce ya halatta ta aurar da kanta wa inna ma suka ce ai kawai yunkihul waliyu sagirata ai wali yana aurar da karamar yarinya ne allati lam tablug wadda bata balaga ba idan yarinya bata balaga ba to ba za a aurar ba za ta aurar da kanta ba sai dai wali ya aurar da ita amma idan baliga ce ya mai hankali za ta iya aurar da kanta ka koma cikin hashiya tubun abidin mujalladi na uku shafi na hamsin da biyar da albada'i mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas da fatuhul qadir mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai da almabsut mujalladi na biyar shafi na goma wa ta'allaqu bil adillatil atiya sun makalkale wa dalilan nan masu zuwa awwalan na farko qaulullahi ta'ala sun makale wa fadin Allah ta'ala wa idza tsallaqtumun nisaa idan kun saki matanku fa balagna ajalahunna suka gama iddasu fala ta'dhuluhunna kar ku hana su an yanki hina azwajahunna su auri kar ku hana su an yanki hina su auri azwajahunna mazajen nan nasu idza taradaw bainahum idan sun yarjejeniya tsakanin su bil ma'ruf da kyautatawa wa qawluhu subhana da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa in tallaqaha idan ya sake ta yayi mata saki na ɗaya ya mayar da ita yayi saki na biyu ya mayar da ita to yanzu ya kuma yin saki na uku sai Allah ya ce fa in tsallaka in ya kuma yin saki na uku fala tahillu lahu ba ta halatta gare shi min ba'adu wato bayan yayi saki na uku hatta tankiha zaujan gairahu har sai ta auri ko rike kalmomin hatta tankiha har sai ta auri zaujan wani mijin gairahu ba shi wanda ya mata saki na uku ba fara'au fi hatainil ayatain sai suka ga su a waɗannan ayoyin guda biyu annallaha azza wa jalla Allah mai girma da buwaya kada adafan nikaha ya jingina auren ilaihinna zuwa ga su matan fa fahimu minhu jawaza inkahiha nafsaha a ƙarƙashin wannan sai suka fahimci halaccin mace ta aurar da kanta wa ujiba amma fa an ba su amsa an hadha al-istidlal game da wannan hujja da suka kafa a cikin wannan ayoyi bi annal ayatal ula aka ba su amsa aka ce ita ayar farko da Allah yake cewa fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf la tadullu ala sihhati nikahiha bi nafsiha wannan aya ba ta nuna ingancin mace ta aurar da kanta bal ala anna nikahaha ila al-wali bal ma ayat tana maganar aurar da ita fa sai an koma zuwa ga waliyinta wa illa idan ba haka ba lama kana linahaihi an adliha ma'ana to da hana uba ko waliyi hanawar waliyi an gane ko da hana waliyi ya kibarinta ta koma da ya zama ba shi da ma'ana in haka ne me yasa aka ce waliyinta kai ya hana kai ya kibarin wato kada ya hana ta koma me yasa shari'a ta hana uba ko waliyi ta hana shi hana yassa ko wanda yake walittaka ta koma ɗakin mijinta in sun shirya tsakaninsu me yasa da faɗin hakan fala ta azuluhunna da ba shi da fa'ida tunda ko da shi ko ba shi za ta aurar da kanta mafhum wannan shine mafhumin aya wal ayatu nazalat kuma ita kanta wannan ayar ai mun karanta ta sauka ne fi ma'aqil bin yasar game da ma'aqil bin yasar hinamtana amin tazwiji ukhtihi lokacin da yaki aurar da yar uwarsa ga mijin da ya sake ta fada'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira shi ya gaya masa wannan hukuncin fazawwajaha sai ya aurar da ita kaga fazawwajaha ita ta aurar da kanta to ai in ka koma asbab sababun nuzul na ayan ma ya nuna cewa mazhabin ainihin wato Abu Hanifa da almajiransa gaskiya an ratsi ina fata an gane wa amma al-ayatu thaniya amma aya ta biyu fala ta dullu ala zalika aidan ita ma ba ta nuna halaccin mace ta aurar da kanta wa inna ma udhifa nikahu ila al-mar'ati a aya ta biyu da aka ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha kalmar tankiha zawjan ghayrahu an jingina kalmar annikahu aure ila al-mar'ati zuwa ga macen lita'alluqihi biha saboda yana da alaka da ita shi auren wa aqadihi alaiha da kuma daurin auren ai akan ta za a daura an gane ko da haka dole a ambace ta ita ce wanda za a daura auren kuma kai tsaye tana da alaka da shi wannan auren to shi sa aka ce har sai ta auri wani mijin daban ba wai ana nufin har sai ta aurar da kanta ga wani mijin ba an gane ko Saniyan na biyu hadithu bin Abbasin hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'ana dalilin dalilan su Imam Abu Hanifa aka ci gaba da kawowa sun yi hujja da ayoyin nan guda biyu an warware su ko to ga kuma dalilin su na biyu sun kafa hujja da hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha bazawara ita tafi cancantar kanta sama da waliyinta wal bikiru budurwa kuwa to ta'azanu fi nafsiha za a nemi izininta in za a aurar da ita ko za a nemi izininta akan kanta wa idhnuha sumatuha kuma bayar da izininta shine shirudinta wannan hadisin hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 2098 sannan Sheikh Albani ya inganta shi a cikin al'irwa hadithi na 1833 wa qad ujiba kun ji hujjarsa ta biyu annabi ya ce al'ayyinmu a haƙƙo bi nafsiha min waliha bazawara ita ta fi cancantar kanta fiye da waliyinta kenan wannan kalma kamar sai suka ce tana nuna ita za ta aurar da kanta ta fi waliyinta ƙarfi an fahimta ita za ta iya aurar da kanta haƙƙin aurar da ita kanta to ya fi ƙarfi fiye da waliyin ta ya aurar da ita to wa qad ujiba an ba su amsa an istidlalihim game da yin hujjarsu bil hadisi bil hadith da wannan hadisin bima yali da amsoshin nan da za su zo amsa ta farko aka ce anna gayata ma yadullu alai ƙarshen abin da wannan hadisin yake nunawa anna lil waliyyi haqqan yana nuna cewa waliyi yana da haƙƙi fi tazwijit sayyibi wajen ya aurar da bazawara walil sayyibi haqqun haka bazawara tana da haƙi fi tazwiji nafsiha wajen aurar da kanta wa haqquha amma haƙƙinta arjahu shi ya furin jaye min haƙƙihi sama da haƙƙin waliyinta falam yajuz tazwijuha bidun isti'mariha a ƙarƙashin haka bai halatta ta zuwijuha a aurar da ita bidunisti imariha ba tare da ta ba da umarni ba nan umarni ake magana an gane ko ita ta fi cancantar kanta ba za a yi mata katsalandan ko a aurar da ita ga wanda ba ta amince ba sai an nemi izininta za a ɗaura miki aure da wani in ta ba da izini sai a aurar da ita saboda tana da haƙƙi fiye da haƙƙin ainihin wato waliyinta amma ba magana aurar da ita ba magana aurar da kanta ba wa muwafaqatiha da kuma muwafaqa da ita dacewa da ita akan ta yadda a daura amma albikiru amma ita budurwa fa haqqul waliyu haqqin waliyinta a azamu shi yafi girma min haqqiha fiye da haƙƙinta walidha iktufiya bi samtiha dan haka ne ita ake wadatuwa da shirudinta ita ko waccan ba magana ta shiru an gane ko sai ta faɗa da manyan baki cewa ta ba da izini a ɗaura ita ba zawara ita kuma budurwa saboda dama haƙƙin waliyinta ya fi nata ƙarfi in ta yi shiru kawai ya wadatar ka koma cikin ahkamus zawaj na Sulaiman al-Ashqar shafi na 138 yadullu alayya hadithu abi huraira hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yana nuni akan haka anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunkahul ayimmu ba a aurar da bazawara hatta tusta amara har sai ta ba da umarni wala tunkahul bikiru ba a aurar da budurwa hatta tusta azana har sai ta ba da izini qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya maikin Allah wa kaifa izinuha ya ya bayar da izinin nata yake ya za a fahimci cewa ta ba da izini qal annabi ya ce an taskut shine ta yi shiru in ta yi shiru ta ba da izini wani hadithi imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 5136 imam muslim hadithi na 1419 annahu law kana ma'ana al-hadith sannan dai aka ci gaba da bawa mazhabin abu hanifa amsa game da yin hujjar su da wannan hadithi aka ce annahu law kana ma'ana al-hadith da ma'anar hadisin ma aradu shine abinda suke nufi lallazima afdaliyatu zawaji bidunil wali to da ashe ya fi falala ma a yi aure ba tare da wali ba ko kun fahimci wannan yawa inda ma'anar hadisin daidai da abin da mazhabin abu hanifa suka faɗa haka ma'anar hadisin take to da lallazima afdaliyatu zawaj to da lazimi ne a fifita yin aure biduni waliyin ba tare da waliyi ba wahum ya na bistihbabi alhalin su mazhabin abu hanifa suna yin wato suna cewa mustahabbi ne yin aure da wali to kuma in aka tafi akan haka fatana ƙadu sun yi tufka da warwara kenan idan suka ce al'ayinmu a haƙƙo binafsiha min waliyiha bazawara ita tafi cancantar ta aurar da kanta fiye da waliyinta to kaga kenan ashe da zai fi falala ma ta aurar da kanta fiye da a ce waliyi ya aurar da ita to kuma su a mazhabin Abu Hanifa sun ce mustahabbi ne waliyi ya aurar da ita to abin daga al-afdaliya kuma afdaliyan nan lazimi ne shine lalazima afdaliyatu zawaj da tilas ne a fifita aurar auren ita bazawara bidunul wali ba tare da wali ba wahum kuma a hannu guda su abu mazhabin abu hanifa ya ƙulu na bisu hibabi suna faɗin mustahabbancin auren wali ya aurar da ita fatanaqadu kaga anan sun samu ainihin wato at-tanaqud tubka da warwara ka koma cikin sayo fiqh sunna na abi malik mujalladi na uku shafi na 126 fala yashukku munsifun ba'da hadha al-ard as-sari' lil adillah anna madhhab al-jumhur huwa ar-rajihu fala ya shakku munsifun duk wani mai adalci ba zai wani kokonto ba ba da hadal ardi sare bayan bujurowa da gaggawa da aka yi maka lil adilla ga dalilan nan aka bujuro maka da dalilan anna mazhabar jumhur to dukkan wani mai adalci ba zai kokonto ba game da cewa mazhabar jumhur mafi yawan malamai huwar rajihu ita ta furin jaye cewa mace ko bazawara ce sai dai waliya aurar da ita wa annal waliya kuma lalle wali sharɗun asasiyun sharaɗi ne wanda yake ginshiki li'inkahil mar'atu wajen aurar da mace lakin la ya hiƙo lahu ijibarar tsayyim kawai abin da aka ce wa wali baya halatta ya wa bazawara tilas ya tirsasa ta ne kawai aka hana bal yasta amiru ha zai nemi umarninta kama yasta azinul bikira kaman yanda aka ce ya nemi izinin bazawara a budurwa aidan wa yaktafi bi sukuta shi kuma zai wadatu ne shi waliyin nata da yin shiru dinta fa innaha idza lam tarda domin ita budurwa idan bata yadda ba ta kallama za ta yi magana fa tasarruful waliyu fi bud'i muwalliyatihi ka tasarrufihi fi maliha kenan tasarrufin waliyi wajen aurar da wanda yake walittaka yake wa walici ka tasarrufi kaman tasarrufin wali ne fi maliha a cikin dukiyarta yanzu uba yana da ikon yayi tasarrufi a dukiyar yasa na'am fa in kana la yajuzu lahu tasarrufu fi maliha idan har ya zamto bai halatta yayi tasarrufi a cikin dukiyarta idza kana rashida idan ta zamto mai hankali ce nitsatsiya illa bi izniha sai da izininta wa bud'iha to ai aurar da ita a azamu shi yafi girma min maliha fiye da dukiyarta fa kaifa yajuzu an yi tasarrafa fi bud'iha ya za a halatta masa yayi tasarrufi wajen aurar da ita ma karahatiha ko da ba ta so wa rushidiha tare da cewa kuma kimtsatsiya ce wallahu a'lam kun gane abinda malai yake so ya fara ko wannan ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 32 shafi na 30 qala al-musannif rahimahullah wa yushtaradu an sharɗanta fil wali game da shi waliyin nan shuruɗun an sharɗanta masa wasu sharuɗa kafin waliyi ya zama waliyi to akwai wasu sharuɗa da ya kamata ya cika min ha daga cikin sharuɗan nan ittifaqad dinain wato haɗuwar addinan guda biyu ya zama da shi waliyin da wadda zai yi wa walicin addininsu ɗaya ita musulma ce shi musulmi ne kar ya zamto shi ba musulmi ba ne amma yarsa ce ita kuma musulma to wannan an samu babu sharaɗi guda ɗaya cikin sharuɗan walittaka fala yuzawwijul kafirul muslimata kafiri ba zai aurar da musulma ba walal muslimul kafirata kamar yadda musulmi ba zai aurar da kafira ba illa an ta kuna a matahu sai dai idan bai wasa ce au ma'atu katahu ko a bar yanta wasa ce fa innahu yuzawwijuha to wannan ba shi da yanda zai yi sai ya aurar da ita idan yana da baiwa kirista ce sai wani ya ce yana son ta to kaga ba yanda za a yi shi zai aurar da ita idan yana da wata baiwa da ya taba yanta ta amma fa kirista ce ko ba musulma ba ce sai wani ya ce yana santa tun da dama duk wanda ya yanta bawa shine waliyinsa to yanzu zai shine dai zai aurar da ita wa hadha shartu wannan sharadin ajma alaihi alfuqaha manyan masana fiqhu sun hada kai kama na qala ibn al-munzir kaman yanda ibn al-munzir ya ruwaito li'anna Allah azza wa jalla domin Allah mai girma da daukaka kad bayyana ya bayyana annahu la wilayata li kafirin ala muslimatin babu walittakar kafiri akan musulma wa zalika qaulullahi ta'ala wannan ko shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su waliyan sashi ne kaga ba ce wanda ba kafiri ba ya zama waliyin ainihin wato wanda yake kafiri kai ya zama waliyin musulma ba inda aka ce haka Allah cewa ya su musulmi a tsakankaninsu sashin su waliyan sashi ne wa qawluhu subhanahu da fadin Allah subhanahu wataala wallazina kafaru kafirai kuma ba'dhum awliya'u ba'dhin kaga shikenan ko sashin su waliyan sashi ne majibinta al'amarin sashi ne wa qawluhu subhanahu wataala walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila da dai Allah ba zai taba sanya ba zai taba bada dama ga kafirai ba akan mu'minai a kaga kenan aka ce ga kafiri ya aurar da musulma kaga an samu kafiri ya daukaka akan musulma da kaga kenan a samu ittifaqud dinain ya zama da wali da wanda zai yi wa walicin addinin su daya ita musulma shi musulmi wa min hal hurriyatu daga cikin sharɗan zama wali na aure akwai kuma al hurriya diyauci ko kuma yanci an gane ko fal'abdu bawa wal mukatabu da wanda aka karya masa fansa wal mudabbaru da bawa mudabbari wal mu'taqu ba'dahu da bawan da aka yantar da wani bangare nasa yufsahu ma aqaduhu ana bata auren da suka daura walau ba'da dukhuli koda bayan amarya ta tare a gidan miji wala hal maharu sai dai za a bata sadaki bil masisi saboda saduwa da ita da aka yi kaga kenan sai an samu ɗa shi ke zama wali yanzu aka samu gabawa baya zama wali almukatab shine wanda mai gidansa ya ce ka biya kuɗi kaza nan da lokaci kaza in ka gama biya ka zan yanta ka mukatab kenan almudabbar shine wanda mai gidansa ya ce idan na mutu kai kuma ka zama ɗa ka yantu almu'taqu ba'dhu shine wanda rabinsa da rabinsa bawa an yan mai gidansa yace na yanta rabinka rabin ka rabinka kana nan a bawa to kaga mu'taqu ba'dhu kenan to wayannan duk ana sa su a layin bayi ba su da yanci to zan haka abinda suka daura na aure to ana bata shi koda bayan ainihin wato mu'amariya ta tare wa hadha shartu qala bihi aktharu ahli al-ilm a professor yake cewa wannan sharadin da yawa daga cikin malamai sun faɗe shi li'anna al-abda la wilayata lahu ala nafsihi domin shi bawa ba shi da walicin kansa ma fa adamu wilayatihi ala ghairihi aula kenan rashin walicin sa akan wanin sa ma ya shi yafi dacewa shi yafi kamata a ce ba shi da yancin shi kansa ba waliyin kansa bane to ina zai zama waliyin wani an gane yaro baya daukan yaro kenan an gane ko shi kansa ba waliyi bane baya iya zama waliyi shi ma sai dai a aurar da shi to wanda shi ma sai dai a aurar da shi ina zai iya aurar da waninsa an gane ko wa min ha daga cikin sharuɗan waliyi na aure inda ba amma a wajen wasu malaman an ya kuna ya kasance gaira mu walla alaihi ba wawa ba ne kara samu wawa ya zama waliyi shine gaira mu walla alaihi shi kansa kula ake da al'amuransa to ina zai kula da al'amarin wata kuma shi kansa in yayi in kuka yi magana sai an je an tambaya to mun yi wani yarjejeniya da wani ko mun yi harka da wani ya kuke gani sai an tambayi ko yayyinsa ko iyayensa ko wani nasa to kaga shi kansa ba za a sakan masa shi kansa ba a sakan masa al'amarinsa ba balle a sakan masa na waninsa wa an yakuna adalan kuma ya zama adali mutumin kirki wal mashhur ko da yake zance mafi shahara annal fisqa fasikanci la yaslubul wilaya baya warware walittaka ko da mutum fasiki ne zai iya daura yarsa aure wa inna ma kawai abinda fasikanci yake yi wa aure ya qadahu fi kamalil aqdi zai kawo suka ne game da cikar daurin auren duna sihati ba ingancin sa ba a ce waye ya daura auren ne a ce ai wannan nan ne wato wato wato wato a faɗi wani laifi da yake wato na fasikanci a ce ai shine ya daura auren kaga aure ya dauro amma dai za a ga kai wannan wani irin aure ne wannan bata more da waliyi ba ko za a dinga ganin cewa a rasa wanda zai zama waliyi sai mashayin giya ko mazinaci ko mai kaza mai kaza to amma dai aure yayi sai dai kawai kamala auren ce tunda wanda ya daura ba mai kamala bane ita ake suka wa yaqidu safihu zurra'i amma wawa mai tunani ma'abocin ra'ayi zai iya daura aure a labnatihi ga yarsa amma fa shi ma bi izini waliyi da izinin waliyinsa to kaga waliyin waliyi kenan an gane ko yawa ishtiradul adala ma'rufun fi mazhabin shafi'i sharɗanta waliyi sai ya zama mutumin kirki adali wannan sananne ne a mazhabar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya ba za a kawo wani shawara ke zama waliyi ba a daurin aure sai an samu cikakken mutum kamili adali wa huwa riwayatun an ahmad kuma riwaya ce da aka samu daga imamu ahmad qalu suka ce li annal waliya saboda shi waliyi la yu'manu ma'a adamil adalati ba za a amince masa ba tunda ba shi da adalci an yaktara laha gaira gairal kufi kar ya zaba mata wanda ba su macin ba za a iya bashi kuɗi tunda ba ba adali bane za a iya bashi wani kuɗi ko ya masa alƙawarin wani abu kawai dauki yarsa ya ba wani fasiki ko ya ba wanda bai dace da ita ba to gudun haka tunda ba shi da adala aka ce shi ma ya zama adali amma jumhur amma mafi yawan malamai faƙalu sun ce la yushtaradul adala gaskiya a walittakar ɗaurin aure ba sharadi bane sai waliyin ɗaurin aure ya zama adali li'annal halata allati yaktaru fiha alwaliyul kufa domin a wannan halin abinda waliyi yake zaba shine alkufa li muwalliyatihi wato wato yana duba wato kufu'i macin wanda yayi daidai da wanda yake walittaka ghairi halatil adala wato ba halin adalcinsa ake kallo ba wa ya zaɓarwa a wadda zai walitakar tata wa ya zaɓar mata a matsayin mijin aure wa hiya khawful huqil ar bihim shine tsoron riskar abun kunya game da su wa hadhihi mawjudatun fihi tab'an wannan rashin kirkin da rashin adala wannan wani abu ne samamme a tattare da shi a ɗabi'ance thumma innaha la wilayata nadhirin thumma innaha wilayatu nazarin wal fisqu la yaqdahu fil wilaya wannan walittaka ce ta nazari ta dube kawai ta dubawa wal fisqu shi kuma fasikanci la yaqdahu fil wilaya baya sukar walittakar daurin aure ala gairihi akan wanin sa kal adli kaman ainin wato adala an gane ko eh wal fisqu la yaqdahu fil wilaya fasikanci baya kawo suka fil wilaya ala gairihi in dai walittakar waninsa zai yi wa ba ba wannan su ba a kawo ba za a kalli wannan ainihin wato fasikancin ba ai fasikancin shi ya shafa to sai yazo zai yi wa wani walicci to kaga wannan walicin ba za kuma fasikancin ba zai tsallaka da kansa ya shafi wancan ba an fahimta ala gairi kal adili kamar ainihin abin da ya shafi adalci to sai mu tashi wa min hal bulugu ko an ce lokaci yayi na san dai wannan gaba bata gama fitowa ba mai yiwa a darasi na gaba za mu sake tattauna ta insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik